بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله السنة لمحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله الإمام العلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد ابن يحيى ابن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله آه محمد الذهلي يا رسول هجران مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 258 wannan shine darasin mu na biyu a cikin jaringin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi na sunna daga cibiyar mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina Najeriya za mu tashi ne a yau inda yake cewa wa man za'ama anna listita'ata qabla al-fi'li bil jawarihi ilayhi in sha'a amila wa in sha'a lam ya'mal faqad kadhaba bil qadari yace wa man za'ama duk wanda ya riya anna listita'ata samun iko samun dama qabla al-fi'li bil jawarihi kamun aiki da gaɓai ilaihi wato gare shi in sha'a in ya so amila ya aiki wa in sha'a lam ya amal in ya so kuma ya yin aiki to wanda ya riya wannan to faqad kazzaba bil qadar ya ƙaryata ƙaddara yana riya cewar istida'a kamun aiki da gaɓai bin da warhi ilaihi in sha'a amila wa in sha'a lam ya amal balaga ce faƙad kazzaba bil qadar ya ƙaryata ƙaddara saboda me inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar to kidan ya ƙaryata wannan warar da kitaballahi azza wa jalla nassan ya tunkuɗe littafin Allah ya yi raddin nassi kai tsaye sarihan wa za'ama yariya annahu shi lalle shi mustati'un lima lam yuridhu Allah azza wa jalla mai iko ne zai iya kenan abin da Allah bai nufa ba wanda azza ya buwa ya wajen lada uku ka sana uku yawansa kinan annahu mustaqiun bi iko ne kinan lima lam yuridhu Allah ga abin da Allah bai nufa ba azza wa jalla sana uku to da haka dai mu malamin cewa nahnu nabra'u ila Allah min hadal qawl lalle da mu muna barranta ga Allah ga irin wannan zancen ba mu ba irin wannan zancen zancen bata zance wanda yake na ƙaryata littafin Allah walakin na ƙolu sai da abinda muke cewa alistita'atu fil abdi ma'al fi'il ita istita'a samun dama samun iko gabawa tare da aiki shine wa taqatuna bil fi'li kanat wa qablahu wannan yawan dahawiyya tattauna wannan mas'ala ma a cikin dahawiyya shekul islam ibn taymiya a cikin al-majmu' na da magana mai tsawo kan wannan matsala haka in koma ga shirin da ibnu abil izzi alhanafi ya wa tahawiyya za ga wannan zancen da ibnu timiya da wasu bayanai akan wannan walakin na ƙulu sai dai mu cewa miki alistida'a ita istida'a fil abdi gabawa to tana nan ma'al fi'ili tare da aiki fa in amila bil fa in amila amalan bil jawarihi in ya aikata wani aiki da gabansa min birrin aikin nagarta ne aikin da'a wa fujur ko kuma aiki ne wanda yake na fajirci to wa alimna annahu kana mustaqi'an lil fi'l alladhi fa'ala to alimna za mu san cewa kenan annahu kana ya kasance kenan mustaqi mai iko ne kenan ga wannan aikin wanda ya aikata shi tunda me amila amalan bil jawari ya aikata aikin orin dama ya aikata aikin ko na nagarta ko aikin banza to kenan mustaɗe na da iko ga wannan aikin wanda ya riga ya aikata shi fa amma qabla an yaf'ala to kamun ya aikata wannan aikin kuma fa inna la nadri to mu anan ne bamu sani ba la'allahu yuridu amran mai wa ko na abu da ya nufata bamu sani ba fa yuhala bainahu sai a sha makance shi ga wannan abin wa bai na zalik sai a sha makance tsakanin wannan da wannan abin da zai misali zuwa yi zai ɗauki kaza misali yana waigowa ya shawo kwana sai ga wasu karti sun sa mashi ido suna kallon shi Eh, kawai sai ya fasa me yasa ya fasa adabul imkaniya ne rashin samun dama to ya nufaci kaza ya nufata Mm, fa inna la nadri la'annahu yuridu amran fa yuhal kun ga an kai- an katange shi ga wannan aikin saboda wani abu da ya bijiro wanda shi ma yi niyyar misali zai yi wani abu kaza kaza kaza kaza da misali mace misali sai yi wa mahaifinta kawai sai ya shigo misali to da haka wa amma qabla an yaf'ala kamin ya aikata aikin fa inna la nadri la'allahu mai yiwuwa ta zama ya zama yuridu amran akwai al'amarin da ya nufa fa yuhal fa yuhalu bainahu wa baina zalika sai aka tambaye shi tsakanin shi da wannan aikin wallahu jalla smuhu Allah wannan sunan sa daukaka muridun Allah mai nufata ne li takwini a'malil khalq akan yayi takwin na ayyukan a'malil khalq ayyukan halittu gaba daya da haka wa man da'a khilafa ma wasafnahu duk wanda ya da'awar kishiyar abin da muka siffanta shi to faqad wasafa Allah azza wa jalla bil ajiz shikenan za ci ya siffanta Allah da gajiyawa wani abu zai iya gagara Allah kenan wani abu zai iya koyuwa ga ilimin Allah wanda wasu ke cewa Allah ba zai san abin ba sai abin ya faru sannan Allah ya sani amma kamin ya faru Allah bai sani ba ko kuma Allah bai da iko ga aikata abin da yake aikin banza kisa ya gagara Allah la to wannan irin wannan wanda da'awar wannan sabanin wannan abin da malam ya tabbatar to ya ce faqad wasafa Allah azza wa jalla bil ajiz ya siffanta Allah da gajiyawa kenan wa halaka fid darin ya halaka gidaje guda biyu duniya kenan da da kuma lahira to shine ba ku manta ba um, mun karanta a cikin daliya daliya ta ta kalwazani abul khattab al kalwazani yace qalu fa hal fi'lul qabihi muraduhu qultu al iradatu kullu hali sayyidi law lam yuridhu wa kana kana naqisatan subhanahu an ayyu ajjizahu radi suka ce shin yanzu aiki wanda yake mummuna shin shi manufin Allah ne na ba ta amsa cewar eh ai nufi gaba ɗaya na Allah ne da a ce Allah bai nufaci awa ba sai ya faru to wannan ya zama kenan na ƙasa ya zama gajiyawa to kuma tsarki ya tabbatar ma Allah a cewar abu ya gajiyawa Allah laulan mirtu wa kana kana na qisatan in to shi ma ne yake tabbatar maka da cewar faqad wasafa Allah azza wa jalla bil ajizi wa halaka fid darin to sai malam ya dauko matsala sabuwa wanda zaka yi ta karo da ita a ko ina wal qur'anu kalamullah wal qur'anu kalamullah haka shi ma wannan kalma zanin Abdul Khattab yake cewa qalu famal qur'anu qultu kalamuhu من غير ما حدث وغير تجدد قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد to kun ga shi ma ya tabbatar da wannan to shi ma yace wal qur'anu kalamullah shi al qur'ani zancen Allah ne wa innal qur'ana kalamullah lalle shi qur'ani magana daya zancen Allah ne qur'ani zance ne na Allah cewa ƙur'ani kalamullah ne ya samu dalilai masu yawa ya samu dalilai masu yawa da haka alkalam sifa ce cikin sifar Allah to duk abin da yake sifa ta Allah bai taɓa zama makhluk daga cikin adilla da suke nuni akan ƙur'ani zancen Allah ne maka kuma toba aya ta shida wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma hatta ya sama a maza kalamallah zancen Allah zancen Allah akwai dalilai da yawa a da suke nuni a kan alƙur'an kalamullah alƙur'an kalamullah wannan shi ne kamar yadda kuma wannan Humaydi ke cewa Sumaitu Sufyan ya qulu al-Qur'anu kalamullah shi fa al-Qur'ani dai zancen Allah ne Sufyan ibn Uyayna kenan Sufyan ibn Uyayna al-Qur'an kalamullah Qur'ani dai zancen Allah ne to mun jin da Imam Tabari a cikin Sarihu Sunna ya yi dabdala yi bayanai sosai game da wannan matsala kamar da muka ji dama shi an tuhume shi da wasu abubuwa da suka saba ma aqida to da haka ya ringa zafi a nan malam ya ce wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla shi qur'ani zancen Allah ne gairu makhluq qur'ani ba abin halitta bane min jami'i jahatihi daga dukkanin bangarorinsa ba ta inda qur'ani yake makhluq domin zancen Allah ne kala kuma sifatun kimin sifati to kuma sifar Allah ba ta zama halitta wa haythu yatasarrafu min alwujuh duk inda ya tasarrafu kamar da Harras a cikin shirin da yawa wasu diya yake bayyana wannan wa haythu yatasarrafu duk inda ya ringa sarrafuwa min alwujuh daga fuskoki kulle ha gaba daya to wannan bai fidda shi daga maganar Allah wa kalamuhu min ta haka zancen shi ne daga Allah walaisa shay'un minhu makhluq don ba abin da yake na siffar Allah da yake abin halitta da haka walaisa shay'un minhu makhluqan babu wani abu da yake abin halitta a Qur'ani wa man za'ama anna anna kalam Allah makhluqun duk wanda ya riya cewar zancen Allah abin halitta ne faqad za'ama anna fillahi shay'an makhluqan to kinan ya riya cewar akwai wani abu ga Allah wanda yake abin halitta wa anna Allah ta'ala an hadha to Allah madaukakin sarki kuma game da wannan qala Allah fi muhkami kitabi ya faɗa a cikin littafin sa ala lahul khalqu wal amr kun ga ala saurara ku ji bayanan da abin yake lahul khalqu ga Allah al khalqu halitta take wal amr da kuma umarni to kun ga sai aka raba aka ce al khalqu halitta wal amru da kuma umarni to al'amru umarni kini shi wannan sifa ce tashi alhalq kuma halitta lahul khalqu wal amru fa fassala al khalqa min al amri sai Allah ya raba al khalq halitta min al amr daga umarni to shi kuma umarni sifatin ce min sifatihi kidan babu yanda za a yi ta zama makhluq wannan kamar da Sufyan yake faɗa ibnu uyayna yace fa bayyana Allahu al-khalqa min al-amri sai Allah ya bayyana halitta daga umarni ce li qawlihi ya kawo alalahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin to fa fassala al-khalqa min al-amr wa bi amrihi to da umarnin nasa yanzu yace wal amru to lahul khalqu wal amr wa bi amrihi da umarnin na Allah khalaqal khalqa da wannan ne Allah ya halicci halittu wa kawwanal ashiya ya tattara abubuwa wa qala ta'ala Allah na cewa inna ma qawluna kadai yanda zancen namu yake li shay'in ga abu wani abu idza aradnahu in muka nufaci shi an naqula lahu sai mu ce mishi kun kasance fa yakunu sai kasance yanzu kun me wannan kun al'amru ne umarni ne kun fayakun kun al'amar ne ba la khalqu ba kun ya kasance fayakunu to da haka faman za'ama duk wanda ya riya cewar anna kun ita wannan kun din allazi bihi kawwana da halka wacce da ce Allah ya tattara halittu gaba daya aka ce musu kun fayakunu to duk wanda ya riya wannan kun din makhluqa ce to faqad kafara to ya kafirci ya kafirci da haka akwai alkhalik da kuma al'amr alkhalik halitta al'amr shi ko na umarnin mun ga shi wannan ba halitta ba nan sifa ce min sifatillah babu yanda za a iya zama cikin alkhalqu to sai aka raba tsakanin alkhalqu daga me daga al'amr da haka da al'amru ne da al'amru aka samar da me alkhalqu to shi wannan shine karatun al-imam abu abdullahi al-bukhari cikin halku af'alil ibad yana cewa wal qur'anu kalamullahi ghayru makhluq qur'ani zancen Allah ne ba abin halitta bane sai ya dora wannan da hujja yace لقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فبين أن الخلائق وطلب الحثيث والمسخرات دكونا يتي بأمره دأمرنا كقوله ألا له الخلق والأمر آية ما لا يبهم أنا كنا تبارك الله رب العالمين تو شين قال ابن أيينة قد بين الله عز وجل الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر ألا يبين halitta daga umarni da ya ce ala lahul khalqu wal amru da haka fal khalqu ita halitta daga siffar Allah kenan fal khalqu ita al khalq din nan bi amrihi da umarnin Allah ne shi kuma al amru ba khalqu bane ka qaulihi lillahi al amru min qabl wa min ba'd wa ka qaulihi yace inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun al amru kenan haka wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi wannan arun bai ce ba an taquma as-sama'u wal ardu bi khalqihi wancan asar din na ibn uyayna amul bukhari yayi ta'alikin shi a cikin as-sahih da sigatul jazmi haka ibn hajar ya ambata cikin at-taghliq da kuma cikin fathul bari tare da cewar ibn abi hatim yayi wasalin shi a cikin kitabun radd alal jahmiya ta hanyar bashar ibn musa daga shi ibn uyina din ta hanyar nu'aym ibn hammad daga ibn uyina da ma'anar wannan to wannan kenan za mu tsaya nan saboda kasantuwa ta yanayi na lokaci sai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi wa man waqafa فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله